نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا بيوغ وتر ربيع الأول إجرم من الله صلى الله عليه وسلم دمدا da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ishirin da biyar ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da yin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin harkon suratun nisa Allah subhanahu wataala ya ce wa atun nisa sadaqatihinna nihla wa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluwa ni am mari'a Allah ta'ala ya ce wa atu an-nisa ku ba mata sadaqatihinna sadakinsu nihla da dadin rai fa'in ƙwibna la kuma an shai'in min hunafsu idan suka yafi maku wani abu daga ciki da daɗin rai suka yafi maku fakulu to ku ci wannan abin da suka yafi maku cikin sadakin hani'an mari'a da daɗin rai da jin daɗi da murna da farin ciki ma na halaliya ne ku ci abu malam ya ce walamma kana kathirun minan nasi yayin da da yawa daga cikin mutane suka zamanto yaqlimuna nisa'a suna zaluntar mata da yawa daga cikin maza suna zaluntar mata shi yasa Allah ya kawo wannan bayani wa yadhimunahunna kuma suna tauye ma mata huquqahunna haƙoƙin su da yawa daga cikin maza ba duka ba da yawa daga cikin maza musamman zamanin nan maza da yawa suna tauye ma mata haƙoƙin su suna zaluntar mata kuma suna tauye masu haƙoƙin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora musu a kansu. Khususan, musamman ma wala ya ce a sadaka, sadaki, allazi ya kunu shay'an kathiran wanda shi sadaki yana kasancewa wani abu ne mai yawa. Ko ba haka ba, abu ne da yawa haka, gwargwadon shi, duk gwargwadon shi yana da yawa. wa duf'atan wahida sa'annan kuma wa daf'atan wahida ana mika shi so daya gaba da yake mika shi ya shuqu daf'uhu bada shi yana da wahala ne sauta ga mace mana rai tana jin wahalar daukan wannan sadakin ta bada yasa Allah ta'ala yi wannan bayanin yace amarahu sai Allah ya umarni maza yace masu wa'atun nisaa kuba mata wa hathahum kuma Allah ya kwadaitar da su ala ita'in nisa'i abusa su ba mata sadaqatihinna sadakinsu ai muhurahunna sadakinsu ana cewa sadaki ana cewa mahar as-sadaqu jam'in shi sadaqat al-maru jam'in shi muhur sadaki yana da sunaye da yawa ana kiran shi da al-ajru ujurahunna duk ga sunan duk sunan sadaki ne nihlatan ay an tibi nafsin ku ba su sadakin su da dadin rai wa hali tumanina da kuma halin natsuwa halin farin ciki fala tamquluhunna kada ku tauye masu haƙƙinsu kada ku rike haƙƙinsu ku ki basu shine al-maqlul maqlul gani zulmun yawa tsaniniya ta mawadacin ya ci bashi ya ki biyan bashi ma'ana mawadaci ba mai kudi yake ribi ba in ka ci bashin dala goma kana da dala goma da za ka biya to ka biya ma'ana kana da wadatar da za ka biya in ka ci bashin dala ashirin to ka biya mutane mana ma'ana da abin da ka ci bashin shi kana da halin biya to in baka biya ba sunan ya zalunci a cikin addinin musulunci kuma Muhammad Allah ma yace yuhillu irdahu wa uqubatahu yana halatta kai ta yawo da mutum kana cewa wani mugu ne wani azzalimi ne ya ci bashi na kuma ya kibiya na ya halitta ka ci naman shi muna ganewa ko saboda girman haƙƙi na ne na bashi aw tabkhasu minhu shay'a ko kuma kada ku rage wani abu daga ciki ga yadda aka yi da ku sadaki jika hamsin sai ka ba da talatin ko arba'in ina goma take ko ina ashirin take ba haka aka yi da kai ba abin da aka yi da kai ka ba da nawa ka ba da hamsin to sai ka ba da hamsin in kuma ka rage sai ka ce wannan ragowar da baka ida cikawa ba bashi ne an tambayo ka amma ba ka ce a kai abin da ba ka ba da wakila dama haka ba haka aka yi abin da aka yi da kai hamsin to sai ka ba da ko an yi da kai ɗari to sai ka ba da ɗari in ka rage sai ka ce to an tambayo ka abin da ka rage ta to Allah subhanahu wataala ya ba da umarni cewa maza su ba matan da za su aure sadakin su wa fihi a cikin wannan malam yace annal mahara lalle sadaki yudfa'u ila al mar'a ana daukan shi a bada shi ne ga mace ba uwayenta ba idza kanat mukallafa idan ta zamanto mukallafa ce baliga ce mai hankali yine mukallafa mukallafa baliga amma ba ana nihin baliga kare ba shiryayya kimtsatsa mai hankali yawa ta san mahimmancin wannan abin da aka bata ba za ta je ta lalata shi ba to ita za a ba a ƙa'ida addinin musulunci wa annaha cewa kuma lalle ita mace tamliquhu tana mallaka sadakin bil aqd da zaran an daura wuri to ya zama nata muna ganewa ko ta mallake shi nata ne mallaka ta ne me yasa li annahu saboda Allah subhanahu wataala adafahu ilaiha Allah ta'ala ya dangana sadakin ne zuwa gare ta yace nata wa atun nisaa sadaqatihinna Allah yace kuma mata sadakin su bai ce ku ba da sadaki ga suwa ba ga waliyansu ko uwayensu ba mata za ku ba sadakin su nasu ne dukiye su ci wal idafatu idafa kuma idan aka raba abu zuwa ga mutum taqtadi tamlika tana hukunta mallaka da an ce dukiyar wani to ta waje ce ta wannan wani din ce da an baɗi dukiya aka raba ta zuwa ga wani to ta zama taya mallaka shi ce ba ta kowa ba ce da haka aya tana nuna cewa sadaki haƙƙin mata ne kina fa in qibna lakum sai dai ba mu sani duk da haƙƙin mata ne an tawa maluka li abika kuma ko wannan yawa dan dukiya ta ta mace ce to ko manzo Allah ya ce da kai da dukiyarka duk na mahaifinka ne kenan ka dan uba ya dauki wani abu ciki ba wani abu ne saboda dama da ita diyan da dukiyar ta dinawa ne ne shikenan saboda ba zalunci yawa cuta ya dukiyar shi ce ta ta ce amma kuma shi ma yana da haƙƙi a ce fa in qibna lakum an shay'in minhu idan suka maku kyautar wani abu daga cikin wannan sadaki ai minas sadaki na sadaki nafsan suka maku kyautar wannan abin da daɗin ransu da zaɓin kansu suka maku ba maza masa aka yi ba ba tilasta masa aka yi ba kawai saboda tsananin ƙauna da soyayya na zumuɗin za ta je gidanka ta ce tuwa ne cikin abin da za ka ba da na sadaki na rage maka kaza ko kuma da ka kawo sai ta ce to ta ɗebo wani abu ta ce ga yanan a maida maka kai ba tukuici ba ba tukuici ba kai ta ce waɗanda suka kawo an kawo jika ɗari ta ce to da Allah ga ashirin ko talatin a maida ma ciki kai za a kai ma ba sada ba ba ba tukuicin waɗanda suka kawo ba a kai ta ba bi an samahna lakum kama a ce su matan sun yi maku rangwame an riban ta hanyar yarda su wa ikhtiyarin da kuma zaɓin su bi isqatu shay'in minhu da yafi wani abu daga cikin sadaki to babu laifi in sun yaye maku shikenan yaye ta yi au ta'khirihi ko kuma suka maku rangwame da jinkirtawa har zuwa wani lokaci da kuka samu sai ku basu au al-mu'awadati minhu ko kuma musanya daga gare shi duk yanda dai suka yi kayansu ne fakuluhu Allah ya ce to ku ci shi hani'an da farin ciki mari'an da dadin ci kuma ai la haraja alaikum fi zalika wala taba babu laifi a gare ku a cikin wannan sa'an nan kuma babu baya ina ga an maido wutan nan ko kamar ga wuta can cikin karabba ta da daki wala taba sa'annan ku tabi'a babu wata bi baya ana babu wani laifi da zai biyo baya idan kuka ci wannan dukiya wa fi malan yace a cikin wannan dalilin akwai dalili ala anna lil mar'ati akan cewa lalle mace tana da dama at-tasarrufa jijjuyawa fi maliha a cikin dukiyarta idan dai dukiyarta ce ko to ya halitta ta jijjuya a cikin ma'ana ta sai abinda take so ta dauki abinda take so ta kashe a ciki ta dauka ta bada kyauta walau bi tabarru'i ko da da yin kyauta ne ya halitta ya halitta mace ta yi kyauta da dukiyarta ba ta mijinta ba ta ta idan kanat rashidatan idan ta zamanto shiryayya ce idan ta zamanto kimtsatsa ce mai hankali ce ta in lam takun kadhalik idan ba ta zamanto shiryayya mai hankali ba fa laysa li atiyatiha hukmun kyautar ta ba ta da hukunci a cikin addini kuma haka duk wanda ba shiryayye ba ba kimtsatse ba ba mai hankali ba a cikin addinin musulunci in yayi kyauta kyauta shi ba ta yi ba sai waliyin shi ya yarda da wannan kyauta wanda ke kula da shi wanda yake karkashin kulawar shi sai in ya zartar da wannan kyautar sa'an nan kyautar ta zama to zartacciya in ba haka ba ta yi ba to haka ma mace matukar dai ba mai hankali ba ce to bai kamata ta yi kyauta ba cikin dukiyarta wadda ta gada ko kuma cikin dukiyarta ta sadaki dukiyarta dai gaba ɗaya ba ta yin kyauta da ita sai da izinin waɗanda suke kula da ita wa annahu kuma cikin wannan aya akwai bayanin laysa li waliha cewa waliyin ta bai da dama bai da komi min sadaki na sadaki shau waliyin ta bai da komi na sadaki ba nashi bane cikin sadaki bai da wani rabo ciki muna ganewa ko idan ya zamanto waliyi ne ajnabi ko waliyi ne ya dan yi nisa da ita ba uba bane shi uba an tauma luka li abika ne ba amma idan ya zamanto kananta ne kaga ba da wannan hakkin ko wanta ne ba da wannan hakkin ko ko kakanta ne ko dan uwan babanta ne ko wani ba su da wannan amma shi uba yana da mi an tauma luka li abika amma dai waliyi kawai saboda yana waliyi ba uba ba to ba da wannan hakkin bai da komi cikin sadaki sai abinda in ta bashi shi kenan kyautar ta yi in ta zama towa buciyar hankali ce. Wara ma kwabar bihi sai dai abin da ta yi daɗin da shi ta ɗauka ta bashi. Muna ganewa ko? Wafi ƙauli cikin fada Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce fanki hau ma kwabala kumminan nisa'i. Kwauri abin da ya muku daɗin rai na ainihi auren mata. Dalilin akwai dalili ala anna nikahal khabitha akan cewa lalle auren mummunan mace mace mai kazamta kazamar mace kazama ana nufin mai kazamar zuciya ko mai kazaman halaye haka ma mai kazamta jiki kazama wadda ba ta da tsafta domin addinin musulunci addini ne na tsafta ghairu ma'murin bihi aurenta ba ai umarni da yin shi ba bal manhiyun anhu a an yi hani daga auren macen da take muguwa ce kazama ce ba ta da tsafta kal mushrika kaman mushrika innamal mushrikuna najasu Allah ya ce kawai mushrikai fa ba komai bane face kazamta ne kawai to sai da ka ba wa mushrika wadda bata yarda da Allah wadda bata yi imani da Allah ba bata yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kal fajira kuma kamar fajira ita ma ba lita aure ta ba fajira ita ce fasika mashayiya ya kwaya ce ka aura baka sani ba ko kuma ka san ya kwaya ce to kakka aure ta ko barauniya fajira ce ko mazinaciya duk bai halitta aure ta ba sai ka barta da mazinaci dan uwanta shi ma yana amfani da matan gari ita ma tana amfani da mazan gari kenan yawwa su je su ta kazamta su can amma kai baka san zina ba baka zina ba ruwanka da ita kana kyamarta saboda Allah ya hana kuma a ce matarka tana yi kai ba kai haka ba ku dace ba kama qala ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wala tankihul mushrikati kada ku auro mata mushrikai waɗanda suke hada Allah subhanahu wataala da wani shorin bauta hatta yu'minna har sai waɗannan matan mushrikai sun zamanto mumine ne waɗanda suka gaskata Allah subhanahu wataala shi kadai wa qala kuma Allah ta'ala ce wazaniyatu la yankihuha maznaciya babu wanda yake aurenta illa zanin sai maznaci aw mushrik ko kuma arne mushriki Allah ya kiyaye sai Allah ta'ala ce ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وقوله تعالى الله سبحانه وتعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم السفهاء مالا يتي جمع سفيه السفهاء واواي سوانين واواي جمع سفيه جمعين واواي وهو من لا يحسن التصرف في المال وانيني واوا shine wanda bai iya juye dukiya ba bai iya rikan dukiya kar ta lalace ba banda kashewa ya bata ta ba abin da ya sani kuma an ka bashi kace kana san dala 100 ya mera ma ita 100 da kada gutu ka kawo aishi kuma an kace ya rage ma ita to yana ya mera ma ita dala 50 ko ya badda ma ita ma nan take to shi ake ce mami safi wannan shi ne wawa ma wanda za a ba dala ɗari ya juya ta ya ƙara ta ƙaru ko jikka ya ƙara ta ta koma ɗari uku ko jikka da hamsin wannan shi ne mai hankali to irin waɗannan wawaye waɗanda ba san komi ba sai facaka da dukiya sai dai a ta kashewa sun san inda ake kashe kuɗi amma ba san inda ake tahiya a sau kayan sai da a riba ba wawaye ne a kan ko ba su kuɗin kuɗin da ke ga hannunku nasu kakko ba su su har sai sun rabu da wannan wautar da wannan rishin hankalin in ma li adami aqlihi abinda yasa bai iya juya dukiya da kyawu ba ko dai saboda rishin hankalin shi kal majnuni kaman mahukaci wal ma'tu kuma kaman mai taban hankali akwai mahukaci cikakke mahukaci ne kawai ba sai an gaya ma ba akwai mai taban hankali kuma mai haka haka wanda sai kun zanna suka jina ta masu mutai ka gan shi da tsafta da komi amma hankalin shi ba na shi bane sosai yawa amma shi wannan da ka gane ka san mahaukaci ne to ko dai saboda cikakken mahaukaci ne ko kuma a bai yi da cika mahaukaci ba amma dai ba da isa hankali wa nahwihi ma da abin da ya kama da su wa imma li adami rushdihi ko kuma saboda rishin shiryuwar shi tasghiri kamar karamin yaro ba karamin yaro ba shirye ba ne yasa saboda ƙananan shekarun shi yana da hankali hankalin shi ba taɓuwa ba amma saboda ƙanƙancin shekarun shi to bai isa mai hankali ba bai kamata a ɗauki kuɗi a bashi ba sai dai kuɗin kashi kawai dala ashirin sai a bashi ya kashe dala goma sai a bashi ƙadago sai a bashi ya kashe yawwa wa ghairi rashid da kuma wanda yake ba shirye ba wannan kuma babba ne amma ba mahaukaci ba ne sai dai bai shirye ba bai hankali sosai ba yanzu ga da shekaru ya kai shekara 20 amma ba da hankali ba da shirewa zai ma magana mai kyau in ka ba shi kudi ya san yana zai zuwa ya kashe zai shi abu na kwarai zai yi nemo nama ya ci mai kyau da ko ya je ya mota restaurant ya ci abinci mai daɗi ko kuma zai iya shiga cikin a wuraren shan shan daɗi ne ko ya sai askirin ko ya sai gato ko wani abu abubuwa ne masu biya san wurin sayan su ka kaga ba mahaukaci ba ne amma dai ba ya da mi ba ya da shirewa ta hankali to waɗannan duk ba a ɗaukar dukiya a basu ko da ka dukiyarsu ce ta gado da aka miƙa maka to ba za ka basu ba har sai sun rabu da waɗannan aibubukan da ke tare da su. Bana Allahu al-awliya sai Allah ta'ala ya hana waliyai an yu'tu ha'ula'i amwalahum su ba waɗannan dukiyoyin su khashyata ifsadiya dan jin tsoron bata wannan dukiyan wa itlabiya da kuma lalata wannan dukiyan. Suna iya lalatawa kuma in sun yarma su ce su ba amma ba su ba sai an biya su kudin su. Shi sa Allah ta'ala ya ce a rike masu. لأن الله جعل الأموال سبود الله سبحانه وتعالى ياسن يدوكي وي قياما لعباده tsayuwace ga bayin fi masalih dinihim wa duniyahum a wurin gyaran addininsu da kuma gyaran duniyarsu da dukiya ake gyara addini da kuma dukiya ake gyara duniya gyaran duniya shine ci da sha suturarka wurin zamanka abin hawanka duba in ba kudi ya yi su haka ma addini sai da kudi ake yin shi sai da kudi ake yin addini sai da kudi za a gina masallaci kamar wannan ba kudi za a gina sai da kudi za a san waɗannan fankokin duk sai da kudi za a yi waɗannan waɗannan kyamarorin dole sai da kudi za a sauwa domin a zange ɗauka ana yada addinin musulunci a duniya waɗannan hitilin da waɗannan shimfiɗin da muke a kansu duka da waɗannan littattafan da muke karanta ɗin ba kudi ne za a yi sai da kudi ta ji ranar kudi yawwa bawushe ya ce da kudi da maciji maganin su ne kashe su kawai to a kashe su shata ya ce ko kashe su ta hanya mai kyau kaji ta hanya mai kyau kenan a gyara addinin musulunci a taimaki malamai a taimaki almajirai a taimaki bayan Allah a taimaki liman da ladan waɗanda suke kula da addinin musulunci a cikin masallaci su ma mamu a zanki kulawa da su a zanki dibawa cikin mamu su ma a zanki dibawa ana ganin mabukaci su ma a zanki taimaka masu yawa saboda su ƙara natsuwa a cikin sallah amfanin taruwa a masallaci kenan mai shi ya taimaka ma mara shi akwai marashi waɗanda ba su yi aikin komi saboda tsuwa saboda shekaru in ba taimaka masa ba abin da za shi to akwai suna nan kuna sallah tare da sai ga mutum ya yi tun da sai hammari ce bai ci komi ba wallahi shekaru ko ba yadda za yi ya wuce wani aikin ƙari da babu ƙarfi ya riga mutum ya kai shekara 65 aikin mai zai na ƙari ko 60 ma wani yana aikin ƙarfi zaka yadda kake ganin shi haka tunda bai saba ba a yin shi kuma ko ya saba ma ya kai yadda za a yi tsayawa ya fi shi da ko mota ta shekara 60 tana aiki ya kasan ta gama sai gwangwaninta kawai ko wa ha'ula'i wadancan la yuhsinuna alqiyama alaiha ba su iya tsayuwa akan wato dukiya da kyawu wa hifdha kuma ba su da wato kyautatawa akan tsare ta ba su iya tsare ta da kyau wadancan shi sa Allah yana wato a ba su dukiya fa amara alwaliya sai Allah ta'ala ya umarci waliyi Allah ya utiyahum iya cewa kada ya ba su dukiyoyin nasu ya rike masu su bal yarzuquhum minha a'a ya ci da su daga cikin wannan dukiyar da ke ga hannun shi wa yaksuhum kuma ya tufatar da su da wannan dukiyar da ke ga hannun shi wa yadhulu minha kuma ya bada daga cikin ta ma ya ta'allaqu abinda yana tayu bi daruratihim da ainihi larurorin su abubuwansu na tilas wa hajatihim ad-diniya wa dunyawiya da kuma bukatunsu na addini da bukatunsu na duniya duka ya bada abinda ya rataye da wannan magani kaga dole ne a yi magani dole a kai su asibiti a kula da lafiyarsu wannan dole ne bukatunsu kuma na addini na zuwa makaranta da sai masu littattafai da sai masu alkalamin rubutu da sai masu jakarsa littattafai da sauran abubuwa wannan duk dole ne bukata ce ta addinin musulunci duk suna son wannan kayan sallah duk bukata ne na addinin musulunci duk sai a masu cikin dukiyarsu ba banna ba ce da kuma bukata ta duniya cinsu da shansu da waɗansu bukatu na rayuwa waɗanda suke so takalman sun tsuwa a sake musu sutura su ta tsuwa a sake musu duk da abin da ba banna ba duk za a yi musu da wannan dukiya din gabanin su girma wa an yaqulu lahum qawlan ma'rufa kuma Allah ta'ala ya umarci waliyyi cewa su gaya masu magana sananniya mecece magana sananniya bi an ya idohu kamar su yi masa alkawari idan talabuwa duk lokacin da suka nemi wannan dukiya din suka ce kai mu a bamu kuɗin mu sai su yi masa alkawari annahu sayadfa'una halahu cewa lalle za su ba su dukiyoyin su ba da rushdin bayan shirye su duk lokacin da maraya ya magana a bashi dukiya sai a ce mai kabari ka kara hankali na ma alkawari in kai hankali ka san ciwon kanka za a baka dukiya magana mai kyau kenan kaga ba ce ba a badawa ba ba a bada mummunan magana ce dukiyar shi ce don me zaka cewa baka bashi sai ka ce a ya hakuri in za an baka dukiya me zaka yi da muke ci da sai baka da iyali me zaka yi da ita saboda haka bari haka mallaki ka hankalinka ka yi iyali sai mu baka dukiyarka amma yanzu me zaka yi da dukiya ba ka yi tabata in ka girma in ta kariya zaka yi ko kai hakuri duk lokacin da kai hankali za mu maida maka dukiyarka wana da zalika da makamancin wannan wa yulatifu lahum kuma su tautasa musu fil aqwali a cikin maganganun da za su musu jabran li khawatirihim dan ainihi kwantar da hankalinsu sai a gaya musu magana mai dadi a ba su misalai ba ku ga suwane da aka ba su ba suwane da da suka yi yunkuri har suka kai kara aka dauki duki aka ba su yau ina take ko kakku irin nasu mana yanzu nan ga su nan kamar ba ta kamar ba bar musu dukiya ba sun bata ta ta lalace ta kari a cikin hankalin su abinda zai kwantar musu da hankali dai sai a gaya musu wa fi idafatihi ta'ala al-amwal ila al-awliya a cikin dangana wato dukiyoyi da Allah ya zuwa ga waliyai isharatun akwai nuni ila annahu yajibu alaihim cewa yana zama wajibi akan waliyai an yamalu fi amwali sufaha su yi aiki a cikin dukiyoyin wawaye ma yafaluna fi amwalin irin abinda suke aikatawa a cikin dukiyoyin su min alhif na kiyaye wannan dukiyar da tsari na jin zahin wannan dukiyar kazan kijin zahi kamar ta kace amana ce amana gona Allah ce kuma sai wasa da ita ta lalace sai ta cika kai ma wa tasarruf da kuma jujjuyawa da wannan dukiya din juye dukiyan kazan kisa ya abubuwa ana samun riba wa alam at-tarid lil akhtar da kuma rishin bijiro da dukiyan zuwa ga hadarurruka da wakakka sai abubuwan da kasan ba za a zanki samun riba ba asara za a ciki ko kuma kakka yarda ka ɗauki dukiyan ka shiga wurin da babu tsaro babu zaman lafiya ka je da dukiya a kwace ta wurin kakka yarda ka yi wannan kakka shiga wani rukuki wanda wajen baya da tabbas kana cikin sayayya kasuwa yan yan bindiga yan ta'adda suna iya kawo hari wurin ka gani in ma ba kuɗin tare da kai kuɗi yanzu sun zama cikin na'ura su shaƙe ka su ce sai an kawo kaza kaga cikin wannan dukiyar ne za a taba an ba ya hankali ba to da abin da zai zai kai dukiyar marayu zuwa ga shiga cikin hadari da lalacewa to bai kamata musulmi ya tai da wannan dukiyar wurin ba wa fil ayat kuma a cikin aya dalilin akwai dalili ala anna nafaqatal majnuni akan cewa lalle ci da mahukaci wasagiri da kuma ci da karamin yaro wasafihi da kuma ci da wawa fi malihim a cikin dukiyarsu ne za a wasu sai in kaga dama ka kyautata masu ko da kana da dukiya tunda su ma suna da sai a cida su da ita tunda ana juya ta ana samu tana karuwa ko sai a zanki cida su da ribar da ake samu sai in kaga dama saboda tausayi saboda neman karin lada wurin Allah subhanahu wataala shikenan sai ka bar musu dukiyarsu ta ta bunƙasa kai ta cida su da taka Allah ya sa kai mai dukiya ne in kana lahum malun ko idza kana lahum malun idan ya kasance suna da kudin to da kudin su ne za a zanki ci da su da kaulihi ta'ala saboda fadin Allah subhanahu wataala wa zuquhum fiya ku azurta su ku ci da su a cikin wannan dukiya waksuhum sannan kuma ku yi masu tara da wannan dukiya ku zubatar da su da ita wa fihi dalilun kuma akwai dalili ala anna qawl al-wali maqbul akan cewa lalle maganan wali karbabbiya ce ma'ana wali shine wanda yake wanda dukiyar maraya ke ga hannun shi wanda aka mika dukiyar maraya ga hannun shi kanan uba ko wani shi ko wani mutum amintacce ko abokin uba an samu abokin uba mai amana mutumin kirki ya ji zahi yana jin zahi rabuwa da dan uwan shi saboda haka ya talallabi ya karbi dukiyar waɗannan marayu na abokin shi ya kula masa da ita to idan yayi wata magana fi ma yadda'ihi min an-nafaqatil mumkina a cikin abin da yake gai na cida wadda take yiwa wal kiswa da kuma suturar da ya masu to ana karban magana shi ana ya bada labari cewa ga irin hidimar da ya masu inda ya amintacce ne to sai a yadda da shi in ba zalimi bane ga yadda ya ci da su ga yadda ya masu sutura kuma kowa na gani ba taba ganin su da yunwa ba kuma na ganin su da kaya bakin gwargwado dai sutura irin ta ainihin waɗanda an bar masu dukiya kuma ga karatu ya kula da su duk da ya kashe kuɗin da ya masu in ya ba da labari sai a da shi saboda mi li'an Allah ja'alahu mu'taminan domin Allah ta'ala ya sanya shi mu'tamanan abun mika ma amana ne ala alamanihim akan dukiyarsu wa lazima qabulu qawlil amini to karban maganar mutunan da yake da amana ta zama dole dan yayin magana sai a karba kawai saboda mai saboda amincin shi wala mutunan kirki ne Allah ya samu dace sai Allah ta'ala ya ce wa bitalul yatama hatta idza balagu nikah ku jarrabu marayu ku ta jarraba su har lokacin da suka kai aure fa in anastum minhum rushdan idan kuka hango shiriya daga gare su idan kuka ga cewa lalle waɗannan ba sun shiryu ba difa'u ilayhim amwalahum to ku mika musu dukiyoyin su wala takuluha israfan kada ku canje musu dukiya da banna wa bidaran da kuma gaugawa an yakbaru kahin su girma wa man kana ghaniyan falyastafif wanda ya kasance mawadaci ne to ya kame kanshi daga cin dukiyar maraya an bashi ta wa man kana faqiran wanda ya kasance kuma mabukaci ne falyakul bil ma'ruf to ya ci dukiyar da sanannen abu wanda aka san ba banna bane fa idza dafatum ilayhim amwalahum idan kuka ba su dukiyoyin su fa ashidu alaihim to ku shaidar da cewa kun ba su dukiyarsu ku neman shaidu wakafa billahi hasiba Allah ta'ala ya isa ya zamanto wato abin dogaro ne kuma isasshe ne ko kuma mai lissafi ne Allah ya isa kidin da gida abin da kai al-ibtila wal ikhtibar wal imtihan jarabawa da gwadawa shi yake jima al-ibtila muna ganewa ko yawa kalmomi ne guda uku dumaninsu da al-ibtila wal imtihan wal ikhtibar duka gwadawa ne a jarraba kamar yanda ake jarraba dalibi a ga ya haddace izi daya ko a gwada shi a ga karatun da aka mai na ainihin sarki ya fahimta sai a mai tambayoyi ciki muna gane ba ku ibtila'i kenan sai dai shi ba cika kiran shi da ibtila'i ba amma amana ibtila'i ne ibtila'i galibi an yi amfani da shi wurin masifa ikhtibar kuma an yi amfani da shi wurin mai wurin alheri wurin nema walimtihan wadhalika bi an yudfa lil yatim al muqarib wa al muqarib lil rushd shine kama a doki dukiya a mika ma maraya wanda ya kusa shiriya al mumkin rushduhu wanda shirye shi tana yiwa an fara ganin alamomin nagarta tare da shi da gyaruwa min malihi shay'an min malihi sai a bashi wani abu daga cikin dukiyar shi muna ganewa ko yana da miliyan ɗaya ga hannunka sai ka ɗauki jikka hamsin ka bashi da ce ya ɗan abin nan da zaman banza ya ɗan nemi wata sana'a yi dan nemi wata sana'a yayi shikenan sai a gwada shi a gani in aka ga ya nemi sana'a ko kuma ya nemi shawara wata sana'a za a yi kaga mai hankali na yace to ji ka hamsin ne za ta mashi bai da hankali sai a shawarce shi sai a mai nasiha cewa ji ka hamsin ta ishe ka muna ba ka da aure ba ka da iyali ba nauyin kowa kan kam yasa ba za ta ka je ka nemi wata sana'a muna ko ya take ka gwada sai a ɗora shi bisa hanya an yi taurin kai to sai a ce kawo tunda ba ka so in gari ya mazahi za ka zo ka tambaya ba ka wuta idan kuma ya ce ba ya shawara shi kenan in kuma shi da kanshi ya je ya nemi sana'ar da za a yi shi kenan kawai ya shigo cikin kasuwa kawai ya nemi wata sana'a yan kudin shi domin kudi koya suke ana yin sana'a da su koya suke ko dala hamsin ne kana yin sana'a da su dala hamsin mare na kada ya barawu ne ba alinawa albarka yake nema kuma Allah mai tarfa albarka ne cikin komi qalilul mali mawaki yace qalilul mali tuslihuhu fayabqa wala yabqa al-kathiru ma al-fasad dukiya ya kadan in ka talallabe ta ka kula da ita sai kaga ta tsaya dukiya mai yawa kuma ba ta tsayawa inda ana tabannata komai yawan ta lalacewa take ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله idan ki jujjuyawa a cikin wannan dukiyar da aka bashi jujjuyawa da ta dace da matsayin shi da halin shi da aka ga ya nemi wata sana'a ya rungumi sana'a yana yi ko ta tsaye ko ta zanne kuma ya mai da hankali gare ta ba banna abokai suka rabo shi suka ce aza shayi ya ce a shi ba da kudin shayi ko in zanna za ku ɗora shayin ko kuma zama za mu to a zanna kowa ya takan shi to kaga mai hankali ke amma ya ce a ɗora shayi duka hamsin kayan sati ya gama da ita fawa ta bayyana bi zalika rushduhu shirye shi sai ta bayyana da haka min safahi daga wautar shi bayan istamarra idan ya ci gaba ghaira muhsinin litasarrufi ba mai kyautata jujjuyawa daga dukiya ba lam yudfa ilayhi maluhu ba za a mika mai duke shi ba bal huwa baqin ala safahi yana nan akan wautar shi har yanzu bai shiri ba walau balagha umran kathira koda ya kai shekaru masu yawa koda shekara 25 30 tunda halin shi haka yake bai iya juya dukiya ba bai sai da za a juya ta ba sai dai a kashe to ba za a bashi ba sai a kare jarraba shi a kare jarraba shi a ta jarraba shi a inda za a kaiwa mai hankali ta yin ta bayyana rushduhu idan shirye shi ta bayyana wa salahuhu da kuma nagartar shi cancanta shi ya rike dukiya in ta bayyana fi mali a cikin duke shi wa balagan nikaha kuma ya kai aure fadfa'u ilaihim amwalahum ku mika masu dukiyoyinsu kamilatan muwaffara ku ba su su cikakki in aka tabbata lalle sun mallaki hankalinsu sun san cewa wannan dukiya sun san daga ita ba su da wani abu in suka bata to shi kenan sai a mika masa ita gaba daya tunda an yi ta gwadawa an yi ta gwadawa an yi ta gwadawa hamsin in an nemi mutum bayan watanni aka ga dai suna nan ko kuma sun dan karu ko kuma sun dan rage wata biyu wata uku aka nemi jika hamsin da aka ga akwai talatin da biyar ko arba'in kaga ya san ciwon kai yana sana'a shi da rana ta yi kawai sai rugo da gudu ya ci abinci gida ba ya cewa ya ci abinci ki wannan kuɗin wanda ya san ciwon kanshi in yana cin abinci ciki to karewa za shi ba za ka same shi wurin wata mai abinci ba an hazo mai gaba ko baya yana tawarta abin sha'a da rana ta yi kasa ma za ta ko abin ko a daidaita ba ya shiga ya rugo da gudu gida dai nisan wurin ya taho gida ya sha man jikin shi ya zo ya nema abinci ji kuma sai ya koma wurin sana'a in dare ya ma hakan kudin shi suna nan yana taba abin shi yana jin su to bayan wani lokaci aka ga akwai arba'in ko arba'in da biyar to sai a kara mai wata hamsin haka haka har lokacin da za a samu wajen 200 ko 300 ko 500 ga hannun shi sai a dan jarraba shi a ce da Allah rance muke su ku da kuka ba shi ku ce da Allah ya kawo rancen 200 haka ko 300 zahidu ko kuma ya ce bari ya shaida ku to kilga kilga ya baku sai to in ka ba mu in ka ba mu bashi kai wata sana'a zai ce yana da 200 kaga wannan shi kenan to sai ku samu 500 sai ku kara mashi ga yayi gaba sabon shi ya ta yawon shi kasa akwai ranar sayan motoci ba moto ba akwai ranar da sayan motoci da kudin shi a ruwan shi yana ganin yan birni suna ta banna suna ta abin da suka dama suna hawan motunan da suka yi karin su da shi baye ta san yana da dukiya da walar da aka mika mai ita sai kwalilin gida saboda ya san ciwon kashi kuma ya hau mota mai kyawu in zamani sannan sai ya shigo birni shi ma ya shiga yadda kuke shiga amma shi ya shiga wurinku saboda ya cancanta ya kai wannan matsayin shi yasa ya shigo wurinku to haka ake yi sai a mika masu dukiyarsu gaba ɗaya saboda sun mallaki hankali da duk wanda ya riƙe dukiyar maraya to ya zo kuma kan shi rigima da marayan da uwan marayan sun kama tsine ma albarka a ƙarshe ma dai da wuya ma a irin yadda musulunci ya tsara a ƙarshe ma dai shari'a za a kwace dukiya kuma daga baya ta dawo tana ma kuka saboda ɗan ya kunna mata wuta ake sai an ba shi kuɗin shi Allah kiyaye wala takuluwa israfa ai mujawazatan lil haddil halal kada ku ci ta da banna shine tsallake iyaka ta halal allazi abahahu Allah lakum wanda Allah ta'ala ya halatta shi gare ku min amwalikum daga cikin dukiyoyinku ila al-haram allazi harramahu Allah alaikum min amwalihim yazo haramun inda Allah ya haramta shi akan ku daga cikin dukiyoyinsu ku ci dukiyarsu da banna mana kakka zo ka zanki wata hidima wadda bata dace da kai ba a cikin dukiyar maraya saboda tana dukiyar ba taka bace ta maraya ce saboda an baka kuɗi masu yawa amana ka rike dukiyar maraya a ta shagali gidanka kai ta dinke dinke kana juya kuɗin saboda kaga suna karuwa kuma sai kai ta shagali cikin su to radda wata musiba ta zo ya za'a radda Allah ya kawo ta jarabawa aka faɗi kayan gasa an sai wanda an saba cin riba ran nan sai suka yi ƙasa da uwa kudin ma ba za a maida ba zai a yi maganar riba to ran nan ya za ka yi to kuma ba haka nan ba ba a san ka yi ɓanna saboda ba dukiyar ka bace amma da ya halitta in kayan ka sun tsuwa ka nemi ka daidai da kai irin naka fakiri mabukaci ka ɗinka irin kayanka ba irin kayan birni ba mawadata ba su kuɗi ba ba irin su a irin naka na talaka sai ka ɗinka irin su ko kuma in kai mabucin ne in kuma kai mabucin sa kananan kane sai ka shiga kasuwa ka nemi ɓosho ka sa ka je ka nemi gwanjo kawai ka je ka sa kan ka je ka nemi yan kanti masu kuɗi da yawon dole jikka goma riga dai jikka biyar kakai wannan ka je kasuwa ka nemi wandonka na ɗari uku da hamsin jika biyu wanda bature ya kashe ke ka zo ka sa wa bidaran an yakbaru kuma da gaugawa kan ku ci dukiyarsu da sauri ai wala takuluwa kada ku ci dukiyoyinsu bi hali sigharihim a lokacin kurce su allati la yumkinuhum fiha wanda ba su iyawa a cikin kurce su akhduha minkum dauke karbe dukiyar da gare ku saboda suna ƙanana wala man'ukum min akliya kuma ba su iya hana ku daga cin wannan dukiya din tubadiruna bidhalika ku ta gaugawa da haka an yakbaru dan kar su girma kayan su girma fa yakhuduha minkum in suka kuna tsora in sun girma za su kwace dukiyar to kayan su girma sai a canye yawa marayu ana musu wannan sai dai su ji labarin a ta gwada musu gidajen da gidajensu da dukiyoyinsu da mahaifinsu ya mallaka lokacin suna kanana kafin su girma da an canye an gama da wayan na hukun minha su hana ku da gare ta talallaba dukiyar mara da kula da ita ibada ce Allah ne ce ka kula da lada ba ka samu wurin Allah kai da aka ce ana wa kafilul yatimi katin da ni da mai kula da maraya kamar waɗannan yan yatsun ne mana ranar lahira kana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna saboda ka kula da maraya ka ka rike mai duke shi ka tsare mai ita ka kula da ita har ya girma ka miƙa mai ita larara ka samu barkallan nan dukiyan barkallan wani abu zai zama kai kuma ka zama matsiyaci kai mai arziki ne ai duk wanda ya rike maraya to mai arziki ne baka ga halimatu sadiya da ta rike manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba maraya ne kowa ce da an ce musu maraya ne sai su ce a maraya ne tunda baya da ubawa za a ba su wani abu yan cirani ne mata yan ga aiki suka shigo garin maka daga ƙauye suka zo neman yaran da za su zanki shayarwa suna ta bi gida gida duk in suka shigo duk wanda ta shigo gidan sa annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce mata sai ta ce a ita mai uba take su a mai uba wanda uban uban zai zai kula da shi ya zanki aiko mata abubuwa su kuma wannan wazo aka ce kaka suka ce kaka ba uba bane su yawa abin mamaki ita kuma halimatu sadiya duk gidan da ta je sai a hana ta yaro ita kuma duk gidan da ta je da an kalle ta sai a ce wannan ba ta yi renu ba su kuma da yadda suka zo suka shigo gidan su annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ce ba su su suna ta neman mai uba ita kuma in ta je wuraren masu uban sai a ce ba a bata da wata tsoho godiyarta duk ta rame ta karmashi ga ɗanta yana ta kuka ba ta da abincin ba ta sha kunu ba ko ko ko kuma madara wanda zai sa nonanta ya ruwa dan na dan ya kama hantsarta kawai haka yake ta kuka ba komai ciki ta bi ta galabaita inda ta je sai a ce ba a bata tana zuwa tana zuwa gidan sa annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce yaro ni ga yanan kowa yake dauka shi tace a bani ina so su kuma suka ce ni mun baki inda yake ta koranta nan da ta zo su kuma ba su kalle yanayinta ba saboda gidan mutunci ne sosai gidan da yafi kowane gida daraja duniya ne gidan da ba a wulakanta kowa ne ka suka ce ki dauka mun baki yau ina tun bisa hanya kahin kawai sai nonon ta dawo sai ga godiyarta godiyarta bayan ta ake bar halimatu sadiya bayan sai ga ta can gaba saboda ta doko mai albarka kama a je gida ina suna zuwa gida akuyoyinta ma gaba ɗaya duk sun cika sai ga mutane na ta zuwa gida suna tatsan nonon akuyoyin gidan alaka duk wanda ya rike maraya albarka yake samu wa hada min al-umur al-waqi'a wannan yana daga cikin al'amuran da suke faruwa min kathirin min al-awliya daga da yawa daga cikin waliyai alladhina laysa indahum khawfun min Allah wanda a wurin su babu tsoron Allah wala rahmatun kuma babu tausayi wa muhabbatun kuma babu soyayya lil muwalla alaihim ga wanda aka mika musu kula da shi ba tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba tsoron cewa tun nan duniya Allah sai ya kama wanda ya zalunci musamman mai rauni karami da ba ya da abinda za yi cewa yana kallon ka kazo ka ce yi mai dukiya kake gani ƙasa Allah ba zai kyale ka ba yadda kai mashi ka canye dukiya kai ma sai Allah ya wulakanta ka ya mira ka baka da komi da kuma babu tausayi sannan kuma babu soyayya bare ma na layin marayan da aka ai wannan marayan dole ka so shi ma saboda yana da abin shi inda ma baya da komai ne zaka ta mai wulakanci sai a ce saboda baya da amma yana da kuma ta ka rungume shi kame da shi kamar danka ko dan duke shi in ba ka tsoron Allah amma gara kai dan Allah saboda in kai dan dukiya kai banzaki kai domin Allah ya biya ka saboda ibada ce yarawna hadhihi al-hala suna ganin irin wannan yanayin hala fursati wato hali ne na samun dama mutum ya samu dama na yi minai zalunci ya kama karya da yawa daga cikin waliye malaye ce haka suke ba ya fita nemuwa sai su ribanci wannan halin wa ya ta'ajjaluna sai su yi gaugawan aikata ma harrama Allahu alaihim abinda Allah ta'ala ya hana su fana Allah ta'ala an hadhihi alhala to sai Allah subhanahu wataala yayi hani daga wannan halin bi khususiya irin wannan halin shi kadai cewa kada su yarda su canje dukiyoyin marayu gabanin su girma Allah ya kiyaye to sai Allah ta'ala ya ce lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا Allah ya ce, "Libdijali nasibun maza suna da rabo mimma tarakal walidani wal aqrabuna daga abinda mahaifa suka bari da kuma dangi na kusa suka bari." Dan uwa kenan. Walin nisa'i nasibun mata ma suna da rabo mimma tarakal walidani wal aqrabun daga abinda mahaifa guda biyu suka bari da kuma ƴan uwa na kusa. mimma qalla minhu daga abin da ya karanci daga dukiyar da aka bari aw kafara ko kuma yayi yawa nasiban mafruda rabo ne yankake daga wurin Allah kuma la yace kana al-arabu fil jahiliya larabawa sun kasance a jahiliya min jabarutihim saboda kama karyesu wa qaswatihim saboda kekashewarsu la yuwarrithuna ad-du'afa ba su ba masu rauni gado duk wani mai rauni ba a ba shi gado yan nisa'i kamar mata mata masu rauni ne wasu biya ne da kuma ƙananan yara masu rauni ne sai aka ba su gado kuma yanzu wannan matsala a cikin ƙasashenmu akwai su akwai yana mata gado ko ba haka ba yauwa ba a ba ta gona ba a ba ta wane ne sai a ɗan tsakurona ba a ce ga yanin shi kenan kawai saura kuma sai wani ya zo ya baba kiri sai ka gama mara gado ya zo ya gaje dukiya su ma ya rarraba musu jika hamsin hamsin shi kenan ya hau dukiya ya zaune kuma ya ta kallon shi in Allah ya sa akwai waye ya rugo da gudu birni ya kawo ƙara yawa yan birni su shaƙo shi ce ka yana dukiya waɗannan mutanen in kun babu wayewa ciki shi kenan ya ci banza a nan duniya amma ya ci wuta ranar lahira zai shiga wata jahannama to mutanen jahiliya gabanin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam suke rayuwa ba su ba masu rauni gado kaman mata kaman kananan yara wa yaj'aluna al-mirafa suna sanya gado lil-rijal al-aqwiya ga maza waɗanda suke masu ƙarfi li'annahum bi zamihim saboda cewa su da zatansu alul harbi wal qital maza su ne ma abuta fada ma abuta yaki ba a fada da yara yara ba zuwa wurin fada ba zuwa wurin yaki haka nan ma mata asali ma yaki ana yin shi ne don a kare lafiyar ƙananan yara da mata sau da haka sai a ce tun da kare sake ba su da komi ciki sai a hana su wannan bi wasal ko masu kwace masu tare waɗanda suke fashi da makami duwa ne ne maza ne manya masu karfi ke ba kananan yara ba karamin yaro dan shekara biyar yana fashi amma ya kai goma sha yanzu ana samu yan ta'adda suna horar da kananan yara masu shekara sha uku sha hudu sha biyar abin da ya tafi zai ga kananan yara da bindigogi an horar da su an koya musu ta'addanci da kashe mutane amma dai asali kananan yara ba su wannan abu annabu su ne ‘yan fashi da makami shi ake ce manahab asalabu kuma shi ne ‘yan kwace masu kwace kamar yadda kwacen waya ya kauri a wurare da yawa cikin kafashenmu najeriya da nijar da shi ake ce ma'asal kwace maza da suke wannan din karewa za gaba mata ciki ko ba haka ba mata akan yi amfani da su a matsayin mai kayan aiki yawa in kai makwadaicin mata ne sai mace ta zo ta yi kwalliya ta yi tsaye bakin hanya yawa in kai makwadaici ne shi kenan sai ka ɗauke ta wuri kaza za ta ka kai ta wuri kaza in ta kare ki ta yadda ka yi amfani da ita abin ka ce banza ta samu da ka shiga wani lungu shi kenan sai ta ce tsaya ga kowa gidan nan kawai sai su taso kawai ka ji ana saran ka da adda kawai kas kas kas in ka yi sa'a ka zuba da gudu ka bar abin hawanka maka yi sa'a ba kuma su kada ka nan gaba su mata kai ana ba da su ake wannan ana amfani da su ne kawai ga makwadaici ka ci ko dare ka dawo daga wa'azi wani gari karhe ne na ranka gama cewa ta hanya kama haka ka tsaya hawa ka sani ko ma aljana ce na ruwanka da ita ka san dai mace arziki ba ganin ta nan wurin ko larura ke gare ta ta ya za ta yi ta yi ba za ta tsaya girin wani mutum ko da wata larura ta kama ta amma ka ganta tsaye kuma ka ganta ta ci kwalliya a ya kamata ka ƙara magudu amma makwadaici sai ya tsaya kwaɗai magudun wahala tare da rabbin rahimul hakimu to sai Allah subhanahu wa ta'ala malici mai rahama mai hikima ya yi nufin an yi shari'a libadi shar'an shar'an ta ma bayan shi wata shari'a yastawi fihi rijaluhum wa nisahum mazan su da matan su za su zama duk daya a cikin wannan shari'a wa aqwiyahum karfafan su wa bu'afahum da raunanan su gaba ɗaya duk za su zama daidai a ciki wa qaddama bayna dai zalika amran mujmalan sai Allah ya gabatar da wani al'amari wanda yake dunkulalle gabanin wannan me yasa li tatawaqqala ala zalika an-nufus domin rayuka su samu kwanciyar hankali akan haka bayati tafsilu ba'da al-ijmal sai bayani dalla dalla yazo bayan an dunkule kaga na Allah bai faɗi me za a basu ba amma dai ya ce lalle in aka yi mutuwa da maza da mata aka bari marayu ko to kowa yana da gado kowa yana da rabo cikin wannan dukiya kadan ce ko mai yawa amma Allah bai faɗi ba amma cikin yusikumullahu Allah ya faɗi yadda za a yi mana Allah ya dunkule ne qad tashawwafat lahu an-nufusu rayuka suna kwaɗayin a gaya masu menene za a basu wazaratul wahsha kuma damuwa ta gushe allati man sha'uhal adatul qabiha wanda mamarinta sune al'adu waɗanda suke munana wa qala sai Allah ta'ala ce lirrijali nasibun rabo ya tabbata ga maza nasibun shine mubtada lirrijali kuma shine khabar qisqun ay qisqun wa hissatun rabo da kuma wani kaso قسط ربو حصة ما ربوني مما ترك أي خلف daga abin da ya bari alwalida da mahaifa guda biyu suka bari ai al'abu wal um wa da uba wal aqrabuna da kuma wanda dangi suka bari na kusa umumun ba da khusus gamewa ne bayan an kebance domin su ma uwaye suna cikin mi al aqrabun su ne ma al aqrabuna mafi kusa ga mutum amma saboda mahimmancin su sai aka ware su aka bare su walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidan wal aqrabun daga annahu qila kamar dai an ci alzalika nasibu shin wannan laban da Allah ya ce maza da mata duk suna da cikin abin da uwaye suka bari da wanda dangi na kusa suka bari raji'un ila al-urf wal ada yana komawa ne zuwa ga al'ada zuwa ga abin da aka saba da shi wa an yarzaquhu lahum wa an yarda kulahum ma yasha'un cewa su ba su abin da suka so ne za su ba su aw shay'an muqaddaran ko kuma wani abu ne wanda yake an kaddara shi kuna ganewa ko wa qala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce nasiban mafruḍa rabo ne yankake ai qaddarahu al-alim al-hakim qad qaddarahu al-alim Allah masani mai hikima ya riga ya iyakance abin da za a ba kowa za mu gani wa sayati insha Allah da sanne zai zo insha Allah taqriru dalika tabbatar da wannan wa aidan kuma fahahuna tawahhumun akhar anan wurin akwai wani tsammani na daban bari mu tsaya na a kira sallah mu ci gaba Bismillah. wa aidan kuma dai hayyau fa hahuna anan gurin tawahhumun akhar akwai wani tsammani na daban la'alla ahadan mai yiwa wani mutum ya tawahhamu yana iya tunanin annan nisaa wal wildana lalle mata da kananan yara laysa lahum nasibun ba su da rabon komi illa min al malil kathiri sai dai in ya kasance daga dukiya ce mai yawa wani ya iya wannan tunanin fa zala zalika sai Allah ya gusar da wannan tunanin bi qaulihi da maganar shi mimma qalla minhu aw kathur daga abin da ya karanci daga dukiya ko kuma yayi yawa ko ko jika dai abin nan mahaifi ya bari ko magaji ya bari mamaci ya bari to sai an yi gadanta kuma sai an ciccina a ba kowa mai dala mai yabbaka shi kenan in kuma abin wani ya ga dala da yabbaka da karago mai za a yi nina ya hima shi kenan amma dai sai an raba ko yaya take sai an raba jikka goma ya bari sai a raba jikka hamsin ya bari a raba jikka ɗari dukiya ko mun karanta ta to kowa to wurare da yawa za ka ganin ana irin wannan sai a ce jarirai ba a basu su za su da kuɗi ka ba su lahira wasu kuma za ka ga wasu malamai ne ba su san yadda ake yi ba su nemo wanda ya iya ba kawai sai zo su raba daga an ce to shanu aka bari guda goma sha biyar ko guda ashirin to uwar garke ta uwar gida ce a ji a yi ta wani irin rabo ta rarrabawa haka gona babban gona ta uwar gida ce ko ta babban daci saboda shi ma malam sai ya hinda na ya ce ko wani da ya rabu da ya rarraba shanu aka raga uku ya ce to na shi malamai duk suna wannan abu su wasu na yi da jahilci wasu kuma suna yi da zalunci wasu ba san ba kyau ba saboda sun rayu nesa da mutane wa tabarakallahu ahsanul hakimi to Allah ta'ala mafi kyawun masu hukunci albarkashi ta tabbata da tausayi ga bayi Allah subhanahu wataala ya samu dace daga cikin matsalolin da muke fama da su a zamanin nan akwai maganan sakin aure mutane suna nan sukan saki mata saki uku daya a dawo biyu a dawo uku shikenan to kuma sai mutum ya ce sai ya mai da matar shi wace ka sake ta sake uku ka haƙuri mana tun da ka wulaƙanta ta ka mata saki uku da Allah ka haƙura da ita kawai in kana son ta wallahi ba za ka mata saki uku to sai mutum yace sai ya mida musulunci kuma ya hana Allah ya ce fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra idan mutum ya sake ta saki uku to ba zai halitta gare shi ya dawo da ita ba sai ta aure wani miji wanda ba shi ba hatta tankiha kaga Allah bai ce ba hatta tunkaha bai ce hatta tankiha sai ta yi auren mana sai wani ya ganta yana so ya aure ta ba wai ka hada baki da wani abokin ka ba ko da wani yaron ka ba ka aure ta ka ce amma wallahi kakka yarda ka kusance ta kaga ki ka 200 ka bata wannan kuma 50 ta ka ce ka riki amma kakkai wa ba ruwanka an an yi wata daya kawai shikenan ka ce kai ba ma ka bukata ka sake ta sai to ba ai manzo Allah ya tsine mu mai wannan sallallahu alaihi wasallam iyyaka wattaisal muhallil innahu ka shedin kada wato attaisal muhallal shine bunsuru wanda aka dauko haya dan ya halatta maka babu mai halattawa sai Allah wani bai halatta maka ita saboda haka haramun ne ka ba wani kuɗi ya auri mace da wanda ake halatta ma da wanda ya halatta din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka ya tsine masa albarka la'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almuhallil wal muhallal lahu mai halittawa da wanda aka halatta ma duka Allah ya tsine masa albarka to kana son tsinuwa ta tabbata gari kuma zina ce zakai sai ta aure wani miji an yi haka zamanin annabi sallallahu alaihi aka ga manzala manzala ya ce a ki koma hatta tazuqi usailatahu wa yazuqa usailataki yau sai kowa ya ji dadin zama da kowa sai an yi mu'amala ta aure amma haka kawai sai ka sa wani ya aure ta kuma ya kewaye ya kyale ta kawai ta ce ita wani irin aure ne ba ta idan dan ya sake ka ka dawo wurinka wannan ba daidai bane ya saba ma shari'a addinin musulunci saboda ka kaddara ce in ta riga ta same ka ba ya ce kaddara ta riga fata sai ka yi hakuri kawai kamar da lamari ga Allah subhanahu wataala ka yarda da cewa haka Allah ya rubuta sai ka hakura in Allah ya sa wani ya zo ya aure ta da zabunci ba turo shi aka ba ya aure ta yayi zama da ita shikenan in ka bi doka Allah wa man yattaqillahi ja'al lahu makhraja cikin ayoyin aure ne Allah ya kawo wannan aya ayoyin saki wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya mashi mafita haka ka bi doka Allah to sai Allah ya kawo mafita me yawa ba alkhairi tare da kai da ita sai ga Allah ya kawo ma wadda ta hita ba shikenan ba ko kuma Allah ya turo wani ya aure ta sati daya sai ya mutu ba ruwanka ba addu'a kai ruwa ko sai Allah ya kashe shi in ta yi wanka wata hudu da kwana kuma ba shi kenan ba sai ka lallabo ce ban so mai mutu ba amma dai tun da Allah ya kashe shi yana watan da Allah ke koma gidana ana haka nan duk wanda ya ba Allah sai Allah ya kawo mai mafita amma mu ba mu ban Allah bun son zuciyarmu kawai muke yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi haka julaibib mutum ne da ya ta nema aure aka hana shi ya zo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam zalla ya ce wani gida da ya je manzo Allah ya ce a gaya musu yana neman aure uwayen yarinyar suka ce masha Allah manzo Allah zai nemi aure gare mu mu hana shi mun ba shi aka ce masa a'a ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ke yana neman mujribi bi diyarku da kuka hana ni to suka ce in dai shine gaskiya mu ma zade manzo Allah ne yake nema in dai in dai jilebi ne ba mu bashi yarinyar naji sai ta hito ta ce da Allah ko ya hakuri tunda manzo Allah ya zaba mana jilebi ba yana son shi na yarda ai auren shikenan da aka yi auren ya zo ya shiga ɗakin ta sai yana cewa jihadi jihadi yake na yana zuwa aka kashe shi ranar tarewar da ranar da za a kawo mai ita an kawo mai shigo ɗakin ta kawai ta wurin jihadi ya mutu ba shi kenan ba ashe Allah ya ba ta balaraban da take so kyakkyawa saboda ta yarda da zaben Allah to haka ake yi ko kai ma yabanka suka zaben maka mummuna ko ce ka yarda قد جعل الله كل شيء قدر komai Allah ya sanya mai gwargwado kuma inna ma al-usri yusra amma sai kai ta damuwa kai ma uwayenka tawaye kai ta rigima to haka waɗannan al'amurra na saki ya kamata mu ji tsoron Allah duk wanda ya saki matar shi saki daya ta dawo biyu ta dawo in an yi na uku to ba ta dawowa sai ta auri wani miji kuma aure ingantacce lafiyayye da zabin ta da zabin shi miji in ya sake ta bayan wannan sun yi mu'amala ta aure to kenan Allah ya samu dace Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka samu cika da imani Allah ka raba mana asiri duniya da lahira ne bar wannan za mu je kanshe yanzu an raban gado ne muke cikin su ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متينا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين